نعم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا أئمة الشيخ جبريل الغاب هذا المحضر فالتقى فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر لذلك كل من يدعي الانتساب إلى ذاك الهمام الشيخ الحكم التجاني الحسني رضي الله عنه يجب عليه أن يقوم بأداء ما فرض الله عليه من العبادات وأن يمتثل بأمورات الله ويجتنب منهياته اقتداء بالشيخ رضي الله عنه لأنه في غاية المحافظة على ذلك ومن كرامته العظيمة التي هي أعظم وأكبر من كل كراماته شدة متابعة للشريعة المحمدية المطهرة والمحافظة عليها وتمسكه ومتابعة للسنة النبوية السمحاء رضي الله عنه وعنا به آمين
to saboda haka ya zama lisalika saboda abin da muka faɗa nan na maganar shehu tijjani da kuma tsayawarsa da kuma bayyana da riko da shari'a da koyarwa shehu da shehu akan riko da ɗariƙa da ɗariƙa da shari'a da kuma sunna ta manzo Allah na ce kullum man yadda intisaba dukkanin wanda yake da'awar jinginuwa ila za ka humam zuwa wancanan ka babban bujimi a shehul hatim tijani shehi cikamakin waliyai na shehu tijani alhassani radiyallahu anhu ya tuba alaihi an ya kuma bi ada'i ma faradallahu alaihi min al'ibadat ya zama wajibi ya tsaya da bayar da abin da Allah ya faralanta masa na daga ibadu وأن يمثل مأمورات الله يدنغ مسلطة صادد أمرنا أبنجي ويشترب منهياته يدنغ كماني سلطة نحن عن الله اقتداء بالشيخ رضي الله عنه saboda yin koyi da shehu tijjani Allah ya ƙara masa yarda a haka shehu tijjani yake kullum sadar da umarnin Allah da hanawa da wato hana-hanan Allah la'annahu domin hakika shi maulan mu shehu Ahmad Tilani fi gayatil muhafazati ala zalik yana cikin kai mutuka wajen kiyayewa a bisa wancanan ka abin da muka abbata na shari'a da dokokin Allah wa min karamati il azima yana daga karamar shehu wacce take mai girma التي هي أعظم وأكبر كل كراماته wannan ita ce mafi girma da ɗaukaka dukkanin karamomin shehu babbar na babu irinta shiddatun mutaba'ati hi lishari'ati almuhammadiyyati almudakhara tsananin binsa da kiyaye wasu ga shari'a ta annabi muhammadu wacce take abin tsarkakewa wal muhafazatu da kuma kiyaye wasu alaiha a kanta وتمسكه درقنسا ومتابعته لبيبيس كما للسنة النبوية السمحاء لسنة النبي وتتكي مدوكك ميكو رضي الله عنه وعنا به الله يدد شيخ ويموى يدد مودم البركة
وكذلك خليفته ووارثه مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم نياس رضي الله عنه وهو في غاية المحافظة والمتابعة للشريعة المحمدية المطهرة واتباع للسنة المحمدية المشهور للقاضي نعم والخاص والآم عرف بذلك وحققه الحبيب والبغيض وهو كثير المحبة والمودة والمتابعة لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام والمدح له صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا كما في تهفته أنه من كراماته ما ذكرناه له رضي الله عنه
وكذلك خليفته هكذا خليفة مولم شيخ إبراهيم ووارثه مجاجر سرنسا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم هنياس رضي الله عنه وهو في غاية المحافظة shi ma haka yake cikin kai matuƙa wajen kiyayewa wal mutaba'ati da bibiya li shari'atil muhammadiyatil mudahhara da shari'a ta annabi muhammad wacce take abin tsarkakewa wacce ba li sunnati muhammadiyati wacce da kuma tsananin biyayya ga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mashhur shi shehu mutum ne da ya zama mashahuri akan haka lilkasi wadani gamna nesa da na kusa kan cewa shi mai tsananin bi da suna ne mai tsananin kiyaye dokokin Allah ne shehu akan haka ya shahara na kusa da na nesa da an ce shehu Ibrahim sai ka ji an ambaci mai bin Allah sai ka ji wannan ambaton an ambaci mai riko da sunan manzon Allah wal khas wal am da hassawa da amawa kowa ya san haka a rafa zalika wa haƙaƙa habib wal bagir masoyi da maki ya tabbatar da shehu maimakon Allah ne wa huwa kasirul mahabbati wal mawaddati wal mutaba'ati da sayyidul wujudi alaihi salatu wassalam shehu ibrahim mai tsananin soyayya ne da kuma soyayya da tsananin biyayya ga sayyidul wujudi صلى الله عليه وسلم هو المدق da yabo lahu sallallahu alaihi wasallam amma nace mun ambaci wato wannan kan zancen soyayyarsa a cikin littafin tuhufa cewa daga karamomin shehu yana daga karamomin shehu wato yawan yabansa ga manzon Allah da yawan biyayyarsa da suna annabi da kiyayewa dokoki na shari'ar Allah shi tsananin hakan amma karama shehu ne wannan
qultu wa min karamatihi radiyallahu anhu kasaratu mutaba'atihi lish-shar'i ash-sharif wa huwa fi ghayati al-muhafazati lish-shari'ati al-muhammadiyyah wa minha tiba'atu lis-sunnati al-mutahharati wal muhafazatu 'alayha والهمة على إحيائها وانتشارها في الخلائق والآفاق بالجد والاجتهاد ومنها كثرة محبته وفناءه بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم ومنها كثرة مدائحه لمولانا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان لشيخنا إبراهيم الياس رضي الله عنه شأن عجيب في في كثرة مدائحه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاك ما قلته فيه حول كثرة مدائه له صلى الله عليه وسلم في منظومة تائية الأحبة في مدي صاحب الفيبة ودأبه مده خير الخلق ديدنه تباع سنته في كل حالاته في مده رسول الله ليس يباهي لا يجارى بهذا الغوث ساداتي عرف النبي بمعناه فليس يرى في ذا مثيل إمام ذو الكرامات انظر دواوينه تفز بتصديقي فنعما قلته تزول غفلاتي
قلت نفلا ومن كراماته إلى كرام شيخ إبراهيم رضي الله عنه كثرة متابعته للشرع الشرعي yawan bunsa ga shari'a madaukakiya mai girma shari'ar manzon Allah kowa fi gayatul muhafazati li shari'atul muhammadiyya yana mai kai matuƙa cikin kiyaye shari'a wa minha tiba'uhu li sunnatil mudahhara bunsa ga sunna a batsarkakewa sunna ta manzon Allah wal muhafazatu alaiha da kiyayewa akan sunna wal himmatu da himma على إحيائها بسرايا السنة من الله وانتشارها ديادة في الخلائق والآفات سكن أجتود ساسنا نفسا بالجد لقوقري والاجتهاد لقوقري ومن هنا لكرام الشيخ كسرة محبته وفنائه يوم سويس فنائه في سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آينا لك كلام الشيخ كسرة مدائه لمولانا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يويتا يبننسا كمن زن الله وقد كان شيخنا وقد كان لشيخنا إبراهيم إنياس رضي الله عنه شأنا عجيبا في كثرة مدائه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم sha'ani mai girma ya tabbata ga shehunmu in dai maganar yabo ce to lamarin sha'anin akwai ban mamaki kuma yana cewa ba da hila usirun arahun mubahu yana daga abin da na faɗa a ta iya cikin cewar shehu radiyallahu anhu mai tsananin yawan yabo ne ga manzon Allah wada buhu
wada abuhu
al'ada na shehu radiyallahu anhu maduhu khairul khalqi yaban fiyayyen halittar Allah daidanuhu shine kuma daidanin sa abin da yake zumta kansa tiba'u tiba'u sunnati daidanin sa tiba'u sunnati ibn sunnonin manzo Allah fi kulli halati cikin dukkanin halolinsa na fi madahi da rasulullahi a cikin yaban da'a manzon Allah laysa law la yujara Baisa yau ba babu a yin ka- koyi ko kama da shi Wala Ba yujara.
yujara ba a kuma tsere da shi li hadha al-gawth ba a yin sadati tsere ko kamanceceniya ga wannan gausun namu raku shugabanni haka lamarin yake arafa an-nabiyya annabi ya san annabi bima'anahu da ma'anar manzon Allah falaysa yura fi za masila a imami cikin sanin annabi a yau babu ana ganin tamkar shugabana shehu Karamati.
ibrahim ma'abocin karamomi انظر دواوينه ga dalili daga cikin dalilan duba diwanoninsa cikin yabon manzo Allah mana تفوز بتصديق جميع ما قلته za ka samu rabota da bin gaskiya gaskatawa ga abin duk da na faɗa تزول غفلاتي sai ga malolinka duka ta kauce ta bushe cewa shehu shehu masanin annabi ne shehu masoyin annabi ne shehu mai yaban annabi ne radiyallahu anhu kuma mai tsananin bin shari'ar manzon Allah ne صلى الله عليه وسلم ومما يدل على متابعة الشيخ إبراهيم ياس للشريعة المطهرة ومحافظته للسنة النبوية قوله رضي الله عنه وسان إلهي نفسي الدهر لا أرى أميل إلى ما ليس في الشرع جائزا وسان إلهي ubangiji na Allah yana daga abin da ya tabbatar da biyayyarsa da shari'a shehu da kansa yake cewa ubangiji na Allah ya kiyaye nafsiyar raina addara matukar zamani la'ura نعم babu ana gani na ni أميل إلى ما ليس في الشرع zama ina mai جائزا karkata zuwa abin da bai halatta a shari'a ba ba wanda zai ganna akan haka نعم ina nan akan tafarkin annabi abin da shari'a ta ta yadda da shi akan samaki
والشيخ رضي الله عنه يتحدث في هذا البيت بنعمة الله التي أنعم بها عليه وهي أن الله تعالى صانع وحفظ له نفسه عن الميل إلى ما لا يجوز شرعا ودائما شيخنا يتمشى مع الشريعة الإلهية وتابعا للسنة المحمدية ومن شدة حفظه ومن شدة حفظ الشيخ لما في كتاب الله تعالى وشدة محافظته رضي الله عنه بالصلوات الخمس يقول عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني قارئ الذكر حافظ عليه صلاة الله ثم سلامه على الصلوات الخمس داري وحافظ نعم ce daga cikin wata abin da shehu ya faɗa a wannan baitin yana zance ne shehu a wannan baitin da ni'imar da Allah ya masa shine wa iya an Allah ta'ala sana wa hafaza lahu nafsahu ya kiyaye wato kuma ya tsare ransa anil maili daga barin karkatawa ila ma la yajuzu shar'an zuwa abin duk da bai dace bai halatta ba a shari'a cikar soyayyarka da shehu kuma da alamar kai na Allah ne kawai a ganka akan mun shari'a Allah da kiyaye dokarsa ba da baki ba ne ko ni ni ne a'a kai ka zama kabiyar da shehu yake kawai wa da'iman tutur shehu shehu ya tamasha yana tafiya a rayuwarsa ma shari'atul ilahiyya tare da shari'a ta Allah وتابعا هنا كما بي للسنة المحمدية هذا سنة النبي محمد ومن شدة حفظ الشعر wato da sabon kiyaye wa shehu ga ainihin shari'a da kuma abin da yake cikin littafin Allah da shi kiyaye kewawarsa da tsarin kiyayewarsa ga salloli biyar cewa yake cewa alaihi salatu lahi summa salamuhu salatin Allah da gaisuwarsa tabbata ga manzo Allah albarkacin salatin nan ne sai afghan zama ina mai wanzuwa wa inni qari'u zikr ina mai karanta alqur'ani kullum hafiz kuma ina mai kiyaye dokokin alkur'ani ba hadda ba a hifzu kiyayewa hadda hamil kenan amma kiyaye dokokin alkur'ani shine hafiz haka shehu kuma yake cewa yake kamun kafa da salati alaihi salatu Allah summa salamu salatan Allah da gaisuwa su tabbata ga manzo Allah ni kuma in zamanto hafizu ina kiyayewa albarkacin salatin nan ala salawatul hamsa bisa salloli biyar da hari matukar zamani na kar a gani ban kiyaye ina kiyaye to wannan shine shehu Ibrahim
هكذا كان الشيخ رضي الله عنه تابعا وحافظا للشريعة الإلهية ممتثلا أوامر الله تعالى ومجتنبا نواهيه رضي الله عنه اسجي إلى الشيخ يدعو الناس إلى الاكتفاء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويحذرهم ويبعدهم عن الهزل والحزيان قائلا أي الناس خلوا الهزل وقفوا محمدا وإلا ترون الدار في الدبر وقال الشيخ رضي الله عنه في موضع آخر فقد بلغ الهادي وأدى أمانة هذا هذا العاد نشر بدجائي والأعلام غادات بقفو نبينا لتقف الذي يقفوه دون مرائي سواء جليل أو حكير فما لنا سوى قفوه دهرا سبع مسائي أيا رب جبريل الأمين فثبتا على سنة الهادي قلوب أولئك ولا يبتلين الله بالزيج والهوى نعيش على البيضاء ليوم لقائي
daɗin abin da an rubuta ba shehu bai rubutu ba sharrin ai san iyawa komai ya rubuta bayan faɗi wallahi shi sa ko an faɗa ga shi ne kuma wani ya zo shi kawai shi masoyin shi ibrahim wai shi ya gane me ka gane ba ka gane ba ne wallahi tallahi kawai jahilci ne da kafirci wannan bayan Allah sun za a bi kuma a ce ana son su ana tare da su kuma ba za a yi sallah ba ko za a sha giya a yi zina aikata abin da aka ga dama abba za a yi azumi ba wannan akwai cutar da kai na abin da zai samu shehu sai daraja ta karu haka za هكذا كان الشيخ رضي الله عنه haka shehu mu shehu ibrahim ya kasance allah ya ƙara yadda gare shi tabi'an mai bi ne halin kasancewarsa wa hafizan mai kiyayewa ne da shari'atul ilahiyya da shari'a ta allah mumtasilan yana mai sadar da awamir allah ta'ala umarnin ubangiji wa mujtaniban shehu yana mai nisantar نواحي أنا أنا الله رضي الله عنه الله يساكى مصر إذ الشيخ كجي شيخ إسلي كجي إلى الشيخ يدوى الشيخ يدعو الناس إلى كرم متاني إلى الاقتداء يدوى قوي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من أتاه تدسوا ويبعدهم من أنيسا تدسوا عن العدل daga barin hayaniya wal hadayani da sururi a rayuwa kar mutum ya je ya kai kansa ya baro ka je kawai zaman dandali da kai wane ne ka je ka fada garari shehu yana gaya mana ya ce ayan nasu ya ku mutane hallul hazla ku rabu da zantuttuka da surutai muhammadan da da'awoyi na karya ni ne wani aini ne dan gidan wani sai kaza ba shine muradi ba wa ku muhammadan kawai ku koyi da annabi muhammadu shine girma shine isa shine mukami shine dan gidan wanan koyi da annabi kawai ko dan ko daga sama ka faɗo ba dan gidan wani ban baka don annabi baka koyi da shi banza ne kai kawai annabi wa kafu muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa illa in ba haka ba kuma tarawni jidda bara'i da kuna gani na ina mai kokarin kubutar da kaina da rabuwa da kuma ruwana da mutum addahara mutukar zamani a duniya da lahira in dai baka ba annabi ba ba ni ba kai kawai ni ma ta hanyar annabi da koyi da shi da riko da hanyar sanan ne nake neman tsira yawwa kaga tun da ka tun kan ma a ce nafsi nafsin na ta tun anan ta fara ka bi annabi ka rike sannan alaƙar ka da shehu za ta yi fa'ida amma kowaye kai ka je kana shirme ka ce "Oh, kai kai kai kai kai na shehu ne a ina mutanen shehu suna nan tare da annabi kuma kullum cikin daraja suke duk wanda ka je ka ji zai sa ka zaure ya koya maka wata mugun mugun hali wallahi ka kauce ba abin da muka koya ba daga magabata kenan ba da haka shehu ibrahim ya zo ba ya zo ya jaddada abin da ya samu iyayenmu a kansa ne na kiyaye dokokin Allah da shari'a da sanin Allah da riko da ɗariƙar shehu tijani jaddadawa aka yi akan haka aka same su to ya kuma wani zai zo ya shigo ta wani hanya daban kuma ya ce ta shehu Allah ka kiyaye bari ka jima قال في موضوع آخر ya kuma faɗa a wani wurin daban فقد بلغ الهادي ya ce hakika mai shiryatar da bayi annan muhammad ya isar da sabon Allah وأدى أمانة ya kuma ba da amana ta Allah هذا هزوه الهادون al'adu da shiryayyu sun bi daurantaka da daurantaka da shi ma'ana sun yi kori da shi a bisa abin da ya zo da shi daga Allah شهب دجائي waɗanda suke su taurari ne da sakai na dukkai su ne sabon maza Allah ba sa karewa har zuwa yau hadunan nan shiryayyen nan suna nan suna dabdab suna biye da sunan manzon Allah ballaga shi ko ya isar ballagar risalata wa addal amanata wa nasa al'ummata fillahi wa jahada haqqa da jihad annabi ba abin da bai isar ba صلى الله عليه وسلم ولا على مقادات manya-manyan jagorori قبو نبينا sun tabbata da bibiya da koyi da annabin musu ne manyan shekhannin su shehu tijjani kenan الذي يقفوه
saboda haka ka zama kana mai koyi ga duk wanda yake koyi da annabi kawai دون مرائي ba wani musu ne ka ga wa'anda yana nan kan tafarkin annabi kawai bi shi ku tafi نعم kai koyi da shi نعم سواء جليل daidai ne wannan mai girma ne أو ko هئير wulaƙantacce ne mara kuɗi ne فما لنا سوى ba mai قفوه girman kenan ba an- an- ko kai dai in ka ga mutum na bin annabi yana rike sunna kawai bi shi fa malana siwa kafuhi kaji har shehu yace babu abin da yake gare mu sai bin wanda yake bin da an koyi da shi دهرا mutukar zamani صباح مسائي koyi da mai koyi da annabi da safe ne da yamma ne mai ta koyi don koyi da mai koyi da annabi mai koyi da annabi ne
أيا رب جبريل الأمين ya ubangijin jibrilu amintacce فثبتا قلوب أولئي na roƙe ka ka tabbatar da zukatan nan na maso masu jibancin soyayyar mu على سنة a bisa الهادي sunan mai shiryatar da bayi annabi muhammad allah ka ban ma kan tabarkinsa ولا يبتلينا الله بالزيج ya ce kada ubangiji allah ya jarrabe mu bizage da karkata ولا هوى da san zuciya نعيش على البيضاء mu rayu a kan tafarki wacce take farashi ne tafarkin sunan manzo allah ليوم لقائي ai zuwa ranar gamuwan mu da allah allah wallah ka ba mu dacewa آمين الحمد لله الحمد لله